اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yau muna 25 ga watan 12 hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara da arba'in da shida. a wannan masallaci mai tsara albarka masjid mus'ab bin umair masallaci na umar bin khattab a ci gaba da karatu a lisan at-tajrid as-sarih bi hadith al-jami' as-sahih wannan littafi wanda ya ce tsarin shi shine babban malamin Sheikh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Latif Az-Zabini wanda malamin ya rasu hijira tana da shekara 800 Allah ya mishi jin kai da rahama Allah sa albarka cikin abin da zamu karanta muna babe na 34 za mu tashi hadisi na 1004 yana karkashin tarjama babu lafi wa la baitu akhihi wa la yasumu ala sawmi akhihi hatta ya'dana lahu aw yasbuka wannan shine baban da zamu tashi wannan babu Imam Bukhari ya tarjama shi da cewa babu lafi wa la baitu akhihi wannan babu yana karantar da mu hukunci cewa haramun ne baya halitta mutum ya yi ciniki a kan cinikin ɗan'uwan shi wala ya su ala so mu afi baya halitta mutum ya yi sai a kan sayin ɗan'uwan shi mutum ya riga ya sai abu an sai da mushi ya ba da kuɗi kafin ya ɗauka da zuwa mutum ya riga ya sai abu an ba shi kai kuma ka zo ka ƙara kuɗi mutum ya tsaye abu ana cikin ciniki ba tare da ya tsaye ba kuma ba ciniki na musayar da ba kama an ce ba zai tsaye wannan abin kaza ya wani ce na tsayar kaza wani ce na ƙara kaza wani ce ce kaza kaga wannan cinikin musayar wannan ƙara wannan ƙara wannan kowa na da damar ya ƙara amma mujarradin na zo na kama wannan abu ni da kai muna zance za ka tsaya kaza ne ana tattaunawa na tsaya na ce to zan ba da shiga goma kawai tsalam sai wani ya zuciyar gudu ya tsaro shi kuma yana bukata ya ce ka ni na ba ka sha biyar ko daga ba ya haka kenan sanyar da kasa ka gani wannan duka ba ya haka hatta ya azana lahu aw yatruk sai in misali mutum yana sayar da wannan sai ka zo ka rabe shi an kana so na baka dama kawai ka tsaya kenan ba matsala kana iya faɗa abin da za ka iya sai ko da ko shi bai kusa ba ko kuma misali ce a ni na ma fa ne gaba ɗaya na kusa na bari to duk nan ya halitta shari'a musulunci ta kalli maslaha da magancewa samun haraka da rabo kawo na da ƙeya da shuna ta duk lokacin da za ka mamta ka wannan zai shayo barakar bacin mabuce tsakani wanda kuma al-istislam da kuma al-islam manufa ce daga manufofi na addinin musulunci haɗuwar kawuna wa asasunu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu so ake yadda kalmar shahada ta haɗa mu to kan wani abu daban na duniya ya gama mu in ba abin da ya gama mu ba so na abin raba mu عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع هاجر لباد ولا تناجش ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها daga abu hurera na ƙara da a gare shi ya ce mazu sallallahu alaihi ya ce abu hurera ya ce na hawa sunan sallallahu annabi sallallahu alaihi ya yi hani duk abin da manzo Allah sai hana tamkar Allah ne hana saboda ma atakum rasulu fa khudhu iya daga kuma abin da atana bihi rasul sunna an yabi a hazurul libadi annabi sa ya hani an yabi a hazurul libadi mazaunin gida ya shiga gaba ya sayar ma mazaunin ƙauye hali an yabi a hazurul libadi dan birni mazaunin gari ya shiga gaba ya sayar ma ya yi dillalanci ga mutumin ƙauye da ya ka hasha an yabi a ya tsaye da mai hajji shi kaga abincin dabbobi ne kashi ne wata haja ce a mangwara ne kawo lemu ne ko ma menene ne an yabi a hagar libadi mazaunin gida ya shiga gaba manomi ya kasa tasai kai kuma tattar tasar shi ne mai gaba an yabi a hagar libadi wala tsana da shi a nan sarasa ya ce wala tsana da shi karfi an naji shi ya ce ce ma an naji shi da mai sayar da kaya da wani mutum na daban ba mai sayi ba su yi haɗin kai wane yana son gidana in ya zo zai saya abin da muke so ka zo ka ce ai wane ma ya ce in an da mai gidan nan miliyan kaza sai ko kuma ka zo ka ce ai gida kare a wannan yankin yanzu neman shi ake ka gama ma ba wanda aka saida ai kaza har kaza kare nan yanke na guri kaza ma da ma ku zazzabi amma miliyan kaza yanzu wannan ai bai ganin rana ka gani sai da haka kenan shi ya ce ma ne shi shine kururu ta haja ko kara kudin haja dan ka rudu in kai da mai kaya kuka gama baki haramun in kuma kai ne kai canje ne don ka zo ka yi daga baya kuma ka zo ya hujja ka ko a baka al'ada mai kwari daga baya ka ce mishi a in ba don wannan ba ma da bai siya ba kai mai sai kara da kai kawai ka zo ka ce ai wannan kaza ne ai yanzu sun ma kare babu ma irin su to in ba kin kuɗe da shi duk kuna da laifi in kuma shi shi ne kawai can gurin ya zo kenan shi ke da laifi ba ruwan mai kaya kai haka ka ce ana ciniki kawai sai ya zo ce ai dabbobi gaba ɗaya sun ƙare ai wani wata ɗan buzguma ma jika saman na kai yanzu da kayi gaba wannan sa ai kawai sai to wannan duka ba ya ko kuma shi mai hajar in ma shi kaɗai kuma yana da laifi shi ake ce mu annabi shi ha shi mai ba ba ya halatta ai yanzu cikin ciniki ake ya so ko wata magana wadda za ta bari zuwa ga abin da baya halitta nan sai ya bace shi in kuma nasiha baban nasiha zai in baban nasiha zai ga wancan ko wancan sai bari an rabu ba sai rufe ha sai ya danganta da mutumin kauye ne ka kaya a wannan gari ai ba na gari ba ke zance ana zancen abadi wala bi akar libadi amma na na gari dillalanci kenan dillalanci kuma ne ya halin na kai ko shi yana iya da shi ko shi mai sai dama in yi wanda shi ma na da laifi saboda haka shi annabi shi dama a ziyadatin fi samani min gairi ragabatin fishiya saboda haka wancan ne ko wannan duka wala bi urajul ala bayaqi haramun mutum ya kuso ya yi ciniki cikin cinikin dan uwan shi ma'ana sai cikin sai dan uwan ko ciniki cikin cinikin dan uwan wala ya tuba ala sujubata akhi baya halitta mutum yayi neman arme a kan neman arme ɗan uwan shi amma na an karkata kamar an zo an yi tambaya an zo an yi tambaya an ba da kuɗin an gani ana so an ba da kuɗin tambaya ko kuma an ajiye magana ana jira yarinya za ta gama karatu an ajiye magana ana jira lokaci kaza don ka aika da ya ɗau lokaci ya gamsu ta gamsu uwaye sun yarda kai kuma ya ka danno kenan ka sayo wata magana ka Allahumma shi a irin wannan sai in ya zamanto mace ce saliha sai kuma gurbatacce ya zo shi ba ana ga tajima ba ta samu shi ba ana nan ana nan sannan ta ji suna aure ba ta aure kawai ya ce kira koma wani sai wani mara da ce kusu ita saliha ce shi kuma fasiki ne to a nan gudu ko da an ba da an yi tambaya kana iya kusanwa don ka ceto ita wannan matar ɗaya a banda kuma ba sun kada an ka sai dai allahumma in fasiki ne a zahiri yake a kwana ai ba arme bai ya kai wannan kana iya kusawa ko da an yi sadaki to da ai shi ma sadakin ba arme ba ne kawai waɗansu ɗan alamu ne nawa aka yi sadaki aka wasu ka gani shi da ba ma tabbas malalaci ne sadakin ma da ba sadakin duk ɗaya bai da bambanci ne kawai dai an ashe magana ne ƙwarar na na sai ai matsayin da kawai kai ma'aikaci kamfanin ko shago ya yara da kai ya san da kai a wajen ma'aikaci kake mishi ne kalle kake mishi ko dai ya baka farashi ko kuma misali duk sallame kaga ɗayan biyu ne ko a ce in ka samu kwastoma in an sayi kaza kana da kaza a ciki ko kuma misali kai ga farashi ka je ka nemo mai tsaye ka tsallaka ka nuna musu ka gane kaga duk kana da iko na taslimin haja in an saya za ka iya amsu a ka baya wannan bai matsayin wala ma ma ne kai ne kawai abin ka babu shi kaga wannan sanin da kuɗin sai ka ɗaura da ka ce tallata sai wani ya ce ki ina so yi kuka ce ki shi ba wani shagon da kuka haɗa kawai sai ka danna ka shiga kasuwa kake tawama ka je can ka tsaya ka je can ka tsaya yanzu ka sai da mai shiga amsa ya kaje ta koma da ta sauke to cika za ka yi tsara mu to ka ga baka da asara shi kuma kasuwa baya abin da baka da asara ka gani amma in shago ku ne dama baka farashi in ka sai da dole ma ka zo shi ya baka farashi in farashi ya canza sake zai kira ka wani kayan nan ma ya canza in ku ya baka a cika amsa ya ka sai da ma wani don ka gado da ayi kai da rika kaya ka san dauko a kan sai dai daga baya masa da shi haka nan dai alƙa a hele ma zan ci abu ya fara wala yaktubu ala khidmati akhi haram ya kuso magana armin kan ta dan uwan shi dan ka samu bacin mahuci tsakani wala tasal mar'atu talaqa ukhtiha kar mace ta roƙi sakin ɗan uwarta ta nemi a saki ɗan uwarta kishiyarta ko kuma a'a matar wani littafi a masu ina'iya saboda ta tankwabar da abin da yake cikin makayinta ma'ana don ta tabar da ita ta zaman to ta watsar da al'amuransa ta sa ta a matsara mutum ne yake da mace guda biyu wacce ta san da karkatar mijin a gare ta sai ta ce babu yadda za a yi zamna da kai sai dai da ta ɗaya goyi ko alhali ita ta san bakka da marabi da ita saboda waɗansu dalilai sai su ce su in har kana son zama na dole sai dai kenan ka samu guda tsakanin ni da kun gane kenan dole zai tafi wacce to kaga ita zane ma ni taksi a mati ko kuma misali za ta arme shi ta fahimci karkato zuciya shi zuwa gare ta sai ta ce to ɗayan biyu gaskiya matsar ni dai za a arme ka bana zauna da wata sai dai in sakin ta za ta yi in ba haka ba sai dai ku zauna da matar ka ka sha wa mulayya a arme in arme ya ko wani to da haka sai saka mata sarki to ita wannan mace baya halitta sai in sai haka ta aikata haram in sai haka ta aikata haram kawai sai zaman ta wuce sai zaman kowa ci arziki shi me yasa aka ce ni tafi a mafi ina ya kinaya ce wani cin ta da shan ta da ɗauri ne ta ba a ƙarƙashin mutum ba in ya saka ta kaga ayyar ta maida ta ta zama tuwar da ke masa kifar masa da amfanin da take samu to dan me mumini kuma zai saba da sauran shi mumini me yasa sa ita ta auna in ita ce aka ce sai an sake ta yaya ita a ce kishiyar ta ta sa a ce da za ta ji dani to kaga wannan da yawa ma suna kan ba kina zaune kuna zaune ku biyu saboda kawai kina ga akwai wata alaƙa mai ƙarfi ko ki kike kuɗi ko ɗin ke da kuɗi ba za a iya rabuwa da ke mutum zama ƙarfin ƙafa ko dole an ce za a fi da ke matsala ne ko akwai wani gasa da wata amana da take tsakani saboda haka sai ki ce to dole ne zama na ƙare da wannan inda ko dan kin ga tayi wasu kusakurai kina ga misali ta faɗa wasu kusakurai na rikici to in ba haka ba ko dan kin san sirrin mijin yana da kun sirrin sa a hannu wanda kina ga dole ce kawai a zamanin ki ko kuma dan ce ce hajiya kudin ke ki shuyawa ko baban ke ba shi gida da shari da kaza misali duk dai wani baiwa da cike ga gare ki a tare shi to in kika yi wannan kenan haramun ne kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai iya kama mace akan wannan sau da aka dan wai ita ta kaɗai ta da miji ita kaɗai ba tare da kishiyarta ba wannan haramun ne baya halitta mace ta zama to ta yi haka wannan hadisin bukhari ya maimaita shi a biyu a babu na yi bayi kenan ya maimaita shi na a biyu a da wannan babu bai'il musayada wannan babu zai bayyana mana halaccin cinikin musayada wane ne cinikin musayada shi ne ciniki na ƙari na tsayi misali zan iya cewa wa zai sayi wannan wani shiga hamsin wannan ya ce ashirin wani ce na ƙara biyar wance ce ni na ƙara biyar wance ce ka za musayada kaga yanzu mi za ka kalli mai yawa ka sai shi ake cire musayada kamar misali da za a yi na kwanciyar a ce kowa shi ne sau da haka ga kaza na su kowa shi ne sai kowa shi rubuto farashin shi da gwamnati da suke da shi kuma wannan gehen kowa ya faɗa abin da ya tsaya kai nau ka tsaya kai nau ka tsaya kai nau ka tsaya kaga yanzu mutum hudu suka da sai kare ka wanne ne yin tsayin yawa da wannan shi ake ce mu zaida an jabir bin abdullahi radiyallahu ta'ala anhu أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر wani mutum ya yi ma bawan shi tadbir me yake ce ma tadbir shine ka ce ma ka yantar da bawa amma ba zai zama yantacce ba da sai bayan mutuwa kana amfana da shi baka da halin sai ka ce to wani kai da ne bayan mutuwa shi wannan da ranar da mai gidan shi ya mutu to ya zama ya kaga bai cikin mi bai cikin gado yana min hidima sai ka kai an ji ma'ana na a ce kuma iya na ma su gaje ka su ma abina sai ce wani duk lokacin da na mutu ka zama ya ce ku an na rajula a taɓa gulaman lahu an dubure wani bawa ya antar da bawan shi bayan mutuwa ce ce ɗani ba saja sai bukata ta kama shi kuma ka gani ba a kada wanda zai salata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bawa fa qala ce man yashtari hinni wa zai sai bawa ne daga guri na kamar misali mutum ya ce wannan gidan nawa in na mutu wakafi ne yanzu kuma ya talauci ya kai mai talauci komai ya kare ai bai mutu ba sai sai da kai shi ba za a ce ba na ai da fiye ba shi sun bai wani fi kai ka gani sai da abin bai kai ba zuwa ga wannan فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا نعيم بن عبد الله سيسيش كذا فدفعه إليه سيمي قوانا باو زواغا زواغا شي متما فدفعه إليه سيما يرمى متما باوش كاكا كنمي من يشتريه مني وازن سيوانا باو بكذا وكذا لكذا كذا فدفعه إليه shi sai sayanu ai sai kuma a nan sallallahu sai ba mutum kaga irin yadda dai manzo Allah sallallahu ya yi ga shafin bin abdullah mutum ne wai ya daga gidan shi zai sai da gidan sai ka zo aka yi tsada nawa za ka sai da mai gidan nan ya ce kaza ne aka yi ciniki a'a kai dai kaza aka yi ciniki kala da kuɗi ka ba shi bayan ka ba shi kuɗin kuma ka ce ci gaba da zama gida ka takardun nan ka meka mashi ya har ya muke na ma addu'a har ya muke na ma addu'a ya daga gidan ta kakare mishi kawai shi kenan sai ka saya ya ce to yanzu kwana nawa ne zan yi ka samu gidan haya kawai sai ka meka mai takardu ga kudi hannun shi ga takardu shi ka gani irin shi ne ka ga mutum yana kukan da ya sai ga gada kukan dani saboda ce na riba biyu da wannan hali ne na kurama hali ne na kurama sai wanda sai hali ne na manzara sassara za ka samu wannan halin a jinin manzara sassara da kuma mafiyin manzara za ka samu wannan halin cikin ma karanci mutum yana karanci da sai karimi yake dan ba karimi ba duk sai sai gidan gidajen ya kudi ya koyi gaba ɗaya kore duka kore ko ba su ka shekara talatin da muke in ba ma a wannan ba shekara talatin shekara kaza kuna tare da makwabcinka wani daɗi kana haka ko ka mutu ya binne ka ko ya mutu ka binne shi ana faduwa ana tashi ai abin daɗi ka mutu ya binne ka ko ka mutu abin da akwai abin da ya kai in ma mutuwa kai shi zai kula da iyalinka in mutuwa shi zai kula da ni to duk sai ka kore su gaba ɗaya amma a zamna shi ne cikar mulki shi ne kuma mora kudinka shi ne kuma ka haika rahim wulaƙanci in kana da duki a kakka yara a ruwan ka zama to makwabta su da matsala su in ihu ma haka gidan ka ba mai shiga in ana a aga gaba he an gama komi da sahi za ka ga ana mun shi kaza ka gani amma inda abin da sai ka ga duk gabaki ɗaya kawai damu ka damu sau da rashin ƙarshe samun da samun to ya za a sai rasa shiga matsala ba ya taɓa yarda ba ko ba sun yarda ba ko kamun Allah ya faru gare ka za su yi ta'addu'a za su yi ta'addu'a da na yi ma'aru su taɓi masari a su Allah ya samu da halali ya ba mu iko aikata haka wannan sai in Allah subhanahu wa ta'ala ne ya so ka da abin da zaka shine kolin matsayi kuma in ba haka nan ba kaga akwai waɗanda wajen hun mana wadan mala ina wasu ala min fadali la nasaddaqanna wa la nakuna min musallin fa lamma ataa min fadali basiru bihi wa tawallaw hum muridun me yaji biyo ba fa haka ba muni fa qarfi qulubihim ila yawm yalqaw sai abin ya bara musu gurbin munafici a cikin su bai ma akalatul ma wa to da ai sun ma Allah alƙawari sai suka saba ma Allah alƙawari kaga matsara ko in Allah ba mu gane kaza ai da kai masu wannan ai in bi Allah ba ku insha Allah ai da dangi na ba da su da haya kawai dan jaraba sai Allah ba shi gida ɗari amma sai gyara wancan gida ya sa haya ya gyara wancan ba ma ya raba a gan shi sai samu kawai wani wani wulaƙanci wanda kan kowa ya rabu shi kawai sai a tura shi ne mai wani miji zai ya ɗan mu hawa ma tsayin bakari ya kuna haya ba kawai sai ya yi waje da kai shi ba ma gan shi balle ma ka nemo alhurma wajen alhaji ba sai a ku ba ya zo za ka san wani kan ka zo wani ce a wannan ni ba aiki na bari a shi da ya kawo ka gaji ka kaɗan ne ma ka ci kai da shi kyauta to dole sai in Allah ya mutu ka dan kakka je kai alƙawari kuma wata ran Allah ya saka kai matsayin kuma abin ya kakara abu abu kari ya maimaita shi babu gairu mu da biri sai da bawan da aka matsa da biri kun ga ya halatta kayi wakafin gida kuma sai ya rashe ya tsada kayi ka za su ya rashe kayi niyyar za ka ba da sadaka tana a jirinka ko za ka ba da kyauta a wani sai ka rasa kan gobe kayi tunanin amma ba ka ba ba mutu ka ce wannan kazan zan ba wa da shi kuma sai kai wata asara a daren ko kuma wace ka gani ka hasa ya sabon moto ya kace to wannan motar ruwa da zan bashi sai aka ɗauke ɗaya ka san ba kudin tsaye ba gare ka ka ga ka jale ka wajen da dama ne ba a meka mushi ba shi ne mutane da mu halin sikira babu man ba a malar muku wanda ya tsaye da dukiyar da aka mata tafilin awal mu'udim fa asamahu bayna al-ghurama wai mutum ne haka ma tafalisi ya ci cewa tafalisi dan kasuwa ne dan hikima ya ɗebo kayan wancan ya ɗebo na wancan ya ɗebo na wancan yana da kuɗi a hannun shi tsara arme yana ta shagali ya kai ma na wancan na wancan ya kai ma na wancan sai suka gane aka rihe hoda ba kaya ya kai kuɗi can ya kai kuɗi can kowa ya rike ana za a kaka za a kaka shi ne kuma sauran masu bin bashi suka yi zawo to sai alƙali ya dakatar da komi na shi sai a bin gaba ɗaya sai a tsaye in kai da ya ji dama kayan kadilar ka ga tanan ba a buɗe ta ba in ka zo ka ce to ni kadilar ta can bai ta ma ba a sai a baka abin ka wanda kayan shi an baza a shago shi kuma nan gurin sai a rana in miliyan ka ke bi sai a duba in jika ɗari uku ka samu ƙungiyar ka samu sai a baka wancan yanzu gaba ɗaya an mai wantare ba komi ko to yanzu ba a ce ba kai mai miliyan da aka baka ɗari uku ka gan shi da kuɗi kuma ka dawo ka ci a'a ai gaba ɗaya an yi wancan sai da kan zuba ruwan kuri arzikin shi da zai samu na baya in miliyan ci aka baka ɗari uku an ƙare a to gaba ɗaya ya ke wancan ai gaba ɗaya ya ke wancan to awal mu'udi fa kasa mu bai na gurama sai aka raba tsakanin da ake bi ba shi shikenan kun gane a kusuma kitabul kusuma ba marar da amrar safihi wa da'if wa da'if al-asl wanda ya mai da lamari na kinan safihi wai kamar safihi ne wawa ne sai zo sai abokan ka yaro ne bai mallaki hankalin shi ba la tutu sufa amwal ko fi ja amwal ko kiyama an raba musu gado an ba shi miliyan uku kawai sai gauga ya zo sai motar miliyan uku a wajen ka yana hawa sati guda ya ce na abokin shi ne ya ka gane a wannan miliyan ya ce to sai a maida ma babur ɗinka ka ba da mulki wannan ba zan can ka ce ba ka yi kaza ba ai tafihi tafihi ne wace ne gyara abin nan wata iful akal mai raunin hankali ne kawai sai ka zo kai ciniki da shi shi kuma dama dolo ne ya sha ma mutane kai yana zai an ci kudin shi zai mace wani zai waye ya kaɗan ba shi wani kawai sai ya zo su yi abokanka to shi ma wannan bai ba a yi su ma mai bai tashi bai ulmudabbiri sai da mudabbiri ba ce ba saba alƙawari ne ka ce in na mutu ka zama ɗa sai ka samu kare arziki ya kasai da shi wannan ya halitta ba saba alƙawari ba ne a imanu wani nuzur babu iskil mudabbir wa ummin waladi wal mukatar fil kafara iskil waladin zina a wajen kafara wai kamar misali mutum ne ce ma bawon shi ka zama ɗa bayan na mutu kuma sai kafara ta kama shi mai gidan bawon to wannan bawan ba mai tahdiri ba yana halitta ka ba da shi aka fara ka ɗan da shi kaga a daidai ba ka ce wai ne wanda a kana iya wannan ɗin shi ko mu kasa bi aka fara a gani duka ya halitta ko kuma wani da zina shi ma duka bawa ne amma ba arme ba ka aike shi ai ka fara mumini aka ce ko to shi me aibin shi kana iya ba da shi a matsayin tahayyu da karfi mu'mina a kitabul ikra babu idza quri'a ta wa haba abdan aw ba abu lam yaji mutum ne aka san sakama yana da bawa kawai sai aka zo aka dora mai bindiga aka ce kun baka yantar da bawa nan ba za mu kashe ka ko in baka saida mana wannan gidan namu ba za mu maka kaza ko in baka saki ba wannan matar taka to za a maka kaza sai ka ce na sake ta in ma saki dubu kuke so na daga bayan ka balle kawai ta dawo gida shi ne ku kusa daga sarkake aka ce kai sai ka yi ƙur'ani sai ka yi ƙur'ani ba ka saka ta ba sai ka yi ƙur'ani shi ne abin da imam mali ya dinga ba da fatawa aka bulala shi akan wannan sai ka yi ƙur'ani in ba ka saka ta ba kashe yaran tsaye na tafi to kawai sai ta zama sai a sirza sakani a kai a kan babu bai'ul imam ali nasu amuwa da mawdiya ya halitta wai shugaba ya sai da kayan mutane to tun da ya halitta ya sai da ya halitta ka saya mutum ne ci bashi na mutane za a sai da gidan shi aka daga gidan za a sai da aka kada mai tsaraurawa ya halitta ka sai gidan ba ɗaya birke da kayan kwace karkace mana saya ba a banki ce za ta sai da gida wanne zai sai da gida an amsa alƙali ya ce so kaza uwa ne gashi an amshi kaza za a sai da ya halitta ka sai babu bai ulgaradi wa hablil habala wannan babu zai bayyana mana hukuncin ciniki wanda yake na gadari na mu eh eh ya gaba shi eh aka musu sahasa kenan eh a babu ba shi an kare inda aka ciccira muku shi ke nan kare da shi ne an kare inda aka yi tafilis aka ciccira muku shi ke nan kare hede ba ku an kare e ba ci abin da kowa samu kowa dama ai da yarjejeniya ne to da ai duka duke shi ce to kuma wani wahala za a bai shi na a dama ku kuka kakara ba sai aka yi lissahi da kai da kai da kai kun kai ku goma kudaden ku miliyan goma ga gane yanzu da aka iya dukkan abubuwan mutunci miliyan biyar ba duk ya tarwatar da su sai aka tsaye da shi aka ce to ko taro baka da a wannan kawai da kashe a nan shi kai an kare to shine su sai a ciccira musu gurgudan bukata to da alƙali ya yi wannan shi ta na an kare shi da ku an kare an raba ku shi an biya ku dama ku ko ka kara kuma kun yarda da tafalisi ce to hede fa amushi tafalisi to kai da karasa ba kun haka nan bayan ba yi wannan ba ka samu ai duk wanda ya shiga hannu shi ko me ya samu ma ai shikenan in ba ma wannan ba baka samu kai sa a ce ma kai ma da aka cira maka wannan din dan shine bai baka bai wani garas ciniki wanda yake na rashin tabbas kamar shi ake ce ciniki kihi a ruwa cinikin bawan da ya gudu cinikin dabba ta farawa gagani wannan kagagara ne wa abalil habala da kuma cinikin ɗawan da yake na ciki cikin da yake a ciki misali shi kuma wannan ka ce na sayi wannan raƙumin naka shi ka amma ba zan ba zan biya ba kuɗin sai ya aihi ɗaɗan ma ya aihu sannan zan bi mutum ne ka tsohon raƙumi yawanci zamanin jahiliya suna ne ka ka tsohon raƙumi kana neman mai sai ba wa wani sai tsohon raƙumi sai ne teku shi kenan wannan raƙumi na ka na sayi shi dinari kaza amma ba zan biya ba sai an aihi ɗan he an aihi ɗa he ya aihi ɗan yi aihi ɗan kuma ɗan ma sai ya aihu lokacin zai mutu to wannan ciniki ne hukunci shi tun da an aigar rabe shin za a ma aihu balantana shi ne cikin yayi kaga aigar rabe ana abdullahi bin umar radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai hafal al-habala annabi sallallahu alaihi akan ciki na taguwa mai ciki wa kana bai'an yabta'u ahli al-jahiliya yace wani cinikayya ne wanda mutanen jahiliya suke inje ibn umar kana rajul yabta'ul jazur mutum yakan sayar raƙumi ila tuta jannaka har zuwa lokacin da taguwa za ta aihu su matsuntujin latifi batsaniha sannan taguwar ɗan da yake ciki wanda aka aifa shi ma ya aihu sau da aka ce nan wani ciniki ne wanda yake kaga akwai nau'in gara daga shi yasa sai aka yi hanya kenan shi ramuki shi ne ke fassarawa cewa irin cinikin zamani jahiliya ne kana rajul mutum ya kasance ya fita ya kasance aisha su raƙumi tsohon raƙumi ko ma raƙumi ko raƙuma duka ilatu tajin nafatu har zuwa lokacin da taguwa za ta aiku tun matun tajin da fi batsaniha sannan ɗan da yake cikin ta wanda aka aiwa shi ma aiku na sai raƙumin nan naka amma sai lokacin da ko dai ita raƙuma ko wannan raƙumar tawa ta aiki ɗan cikin ta ɗan ma aiku sannan sai in biya kuɗi ka gani wannan ba bai un bane ila ajal bai ne wanda yake na garar duk wani cinikin da zai zama to babu tabbas a tare da shi wannan baya duk abin da babu tabbas na me a abu ko sallama abin wannan baya halitta a yi wannan cinikayya shi yasa hatta da ƴaƴan itace aka hana cinikin su har sai mun su ta bayyana wannan asalami ya fitar shi babu salama ila sun tajin naka mutum ya yi koman da har zuwa lokacin da wata ruwa za ta aiki sannan ya biya a fasa'il sahabawa ba ayyamin jahiliya irin abuwa na zamanin jahiliya kaga addinin musulunci sai musulunci ya zo mana da tabbas ba raba kai cinikin kihi abu ba kai ciniki abin da babu shi a kan saboda ai da akwai nau'i na cuta kuma dukiyar Allah ya sanya ta ta zama tuwa mu aishi abin da za ta rike rayuwa ta mutane da kuma gudanar da rayuwar al'umma babu yadda za a yi rayuwa ta tahi ko me ta in babu tattalin arziki in babu dukiya in babu abinci to kaga wannan ya samu zurfi sai ke kula da wannan bangaren la zarara wala zirara babu zancen ka da kyancin mutum ko ka cuce shi ko ka tsira mai abin da babu tabbas a tattare da shi don saboda kiyayewa dukiya shi yasa kaga bai kamata musulmi ba ya dinga wasa da dukiya wannan yasa kaga har aka hana ma a raba gado a ɗauka a ba wanda bai mallaki hankalin shi ba ko kuma a tunkule a sa a hannun mata a raba gado a tattara kudin iya duk gabaki daya a mai kama mace fata su zafi wacce gora ta zo ta maka daɗin baki a ramin kaza kan aiwa ne ne ta ramta maka ta dinga maka wani alheri wancan ƙanan nasa ya zo shi ya yi dubara ya so mata wani ɗan abu haka ya kamata ta ramta mishi ya so a tamba ya kamata ya so tana wani kirki gare shi bai maido ba ya ƙara zawa ya amfi wasu tana misali da wannan dan alherin sai ga gabaki ɗaya duk an ramce kudin an ci siga to kaga shi yasa sai ga saboda rauni na mata rauni na mata an wani miji ta arma dan ba mai tsorala bane duk sai ya wayo ya wace kudin ya kaga sarki haka ne haka ne mata raunin gari na su ta su ai ba ta iya gane kuɗi ayin aka ajiye su ba a juya su ake ba da su ka gani ayin ana ba da kuɗi ba juya su har yanzu ba ba ba dukiya ai ba masa wannan da zaran ka ajiye dan zara a ba da wancan ka me wannan sai ka kaushi ke ba za ta iya tunani ba me makomo lalle gidan haya ake lokacin mai gida yana da rayuwa nawa ake ci kullum yanzu wannan da take raba ai kudin nashi ya tsaya dole wannan kudin a su ne za ka ga namiji ne yake wannan nazarin in an kwambi su amma wancan da wancan arabi ka ga kalubale wani da wani sun zama maza suna bukatar kudade ya za a yi to kaga mata ba su iya tunano ne wanda yasa Allah ce wala tutu sufa amma la kullati ya la na wala kullati kenan irin wannan cinikayya addinin musulunci yayi hani akan su saboda ba da kariya ga dukiya babu ne sharar da masarra wafi albasi ha sa'un min tamri wannan babu zai bayyana mana cewa in sha'arar da masarra in ka ga dama kana iya mayar da dabbar da aka tare ma nono wafi albasi ha sa'un min tamri in ma wai ka tatse ta ana ga ka karu da ita kwana ɗaya biyu uku ko sai ka ɗauko sa'i ɗaya na dabino ko sha'iri ko wani abinci ka kawo kai ne aka zo kasuwa sai ka ga tankiya hantsarta a cike ashe shi ne sai da tankiyar kin ta tsatta yi sai da ta yi kwana uku nono ya gudana ba tsatsa ba kai kuma kana neman tankiya mai ciki wadda kenan da ka yi wannan kinta a shekarar ga ka samu dabban layya ana za ka gane ce to ai wannan ciki ce wannan ai in ba ta aihu ba sannan watan gobe ba ka gani ma hasasa ai tsoro ta saka kawai shi kenan sai ka saya kana zawa ko bayan da ka saba ko ko ka ce ina son tsinkiya to da ninka samu nuna tsinkiya ko nuna akuya yace a inda yau nan ne wannan sai ta dinga maka kwaciya kaza kawai da ka saya ashe kwanan da uku bai tatse ta ba da kaza aka kamar kai kuma bayan kwana ko ka kashi ruba ko ne sai kamar yi mushi da kashi yanzu ba ka tsatsa ba can gurin go to sai kamar yi mushi kuma wani kwano na shi wani ta ce a to ai kana ba ta abinci ko abincin wanda kake ba ta can gurin ai kan bacin nuna ka saboda arrahanu yin tafa ubiri ana amfanuwa da jingina sababin ciyarwa da kasa to wannan ba zai bane da wancan sadaka sai ka maido mushi da wannan haka ko da baiwa ce za ka naso amma sai zama to an sai da ma shakka da ka ce shakkan nan mai ciki ciki a ita ai ba a amfani da nonanta sau da haka ita bata cikin wannan ne bata cikin hukuncin wannan manistara ganaman wanda ya sai awakai akuya musarra a nan gurin da aka ce ganaman don saboda mafi yawa ne a galabiya ne ba wai sai wannan bakare musarra wanda aka tsare nonanta ba a tatsa ba fatsala ba a sai tatsa bayan da zai amsaka in ka ga bayan nan ma kana son zama da ita babu matsala shi kenan sai ka rike ka bar shi da Allah go fa in rade in ka yarda amsaka ka rike abin ka ba ya ka maida ba wayan sa kida in kuma ka ji haushi to nan gurin fa fi arbati asahu mutabai wannan tsatsar sata da kai ka hada min sa'i ne da dino ka kai mishi ya maido maka kudin ka wannan shine hukuncin mutumin da zai yaudare kai sayar maka da abu kai ga manufarka ta sayan abu shi kuma sun zama to ya cuce ga wannan rijiya ce ka tsaya sai ce ai wannan kura shi ne sai za ka samu ka za ka zare a shi ruwa ya je kwafewa da ka je kai kai ko aikin banza ya je kwafewa ka ga ya yaudare ka shi ke nan ya maido wa babu bai al'abdin zani hukuncin sayar da bawa mazinaci mutum ne bawan shi yana zarfe bai zira shi amma da yi zira da ce ba bawan na ba mazinaci wani rabi Allah wani ana sami ana nisu sarai kuru idza zanat al'ama fa tabayyana zinaha fala yajlida wala yusarriba ثم إن زنت فلا يجلدها ولا يقربها ثم إن زنت الثالثة فلا يبيعها ولو بحبل من شعره يتي راجع لهم سيدنا إذا زنت الأمة mutum ne ke da baiwa sai ta je sai zina fa ta bayyana zina sai ya bayyana ta hanyar shaidu aikata zinarta ko ta hanyar ikirari ko ta hanyar zahiri bare gile da hato shi mai gidan ya bulala ta ba sai ya kai ta ba gaban kuma saboda a shi ne mai gidan ta saboda haka yana da dama dama na dabtar da ita to bare gile da wala ya sarriba amma karya mata tofin Allah wade karya mata Allah wadare kawai dai ya mata haƙƙi amma kare masa Allah wadare kare hanyar sai wulakantar da ita wannan yana nuna wanda ya laifi shari'a ta ce ga dokar da za a mushi ai ta'ayiri wani bangare ne shi ma wanda yake na can bangaren ta'ayiri shi yasa mutumin da ya sata wanda ya sata aka zo aka yi wula aka zo ne ya ce Allah tsire mu shi manzala sun sai ce lati in alil shaytan ka gani kar ku sai mu ci shaytan ta tarra kenan wanda ya laifi ga haddin da shari'a ta ce to sai a takaita min a nan babu zancen zagi da cin mutunci da kaza za a zartan mai da hukuncin kisa wa idan kasar da fasa mai kisa kar a zo yi an gaiga mai bakakken maganganu yana haɗa shi bi ana za ka haɗu da a ƙarshen ta ma tambayar kabari yanzu minti kaza ne gashi kan minti kaza ya rage sau da haka za ka haɗu da kaza in an je ma lahira ka gaida mana wane da wane da wane kaza ka kaga ka dinga mishi a mai zartar da haji kai wannan ba ba za ka zartar ba su nike tira kawai jin ta za ka yi shi ka zartar mai amma mishi wancan abubuwan baya halitta wannan kai kai mishi kenan fa tabayyana zina wala ya tsari ba kuma yin zanat fala jale da wala ya tsari ba kuma yin zanat ta salisa sai sai zina karo na uku fale fiha ya sayar da ita walau bi abin min sha'ari ko da ko da igiya ce wanda aka tukka da gashi so da fata da wani amfani wanda yake nuna maka sharrin da naga bayi ma kaga wannan ana zancen baiwa to ina ga kuma a ce misali mace ce ta arme ina ga kuma misali a ce wadda za a armaci kaga sanda ko irin wannan wai zai arme ta waye ya dauke ta can suna tare da wani can yin kaza kuma shi waje yana faɗa da waɗancan fasikan ai na samu wane ne ba ka same shi ami kai ni gama karkawa kawai zai ka je ka shiga tsaka ka shiga ka shiga ina ruwanka da wannan wannan sai dai kai ma wannan ne ba azani la ju illa zani san aw mushrik babu zancen kai ba mazinaci ba kawai wadda tana can tana kaza kawai shi kenan ka zo ka nani ke ka arne ka kudin ka fada da waɗancan fasikan kana wane ne ma sai na mutu wai kana kai kara ya aka yi wadda na yi sadaki ce na ga ya ɗauke ta kaga ai sai shawara ga wannan abin da ke shi ina ga muka dama da ita kawai da zaran ya bayyana hakikata haka ne to wannan ba taka bace ba Allah subhanahu wataala hurrima zalika alal mu'minina ba za ko baki tabiya sai mu hukunta aka ce ka amma Allah ce wala muka kada ka karka armo waɗannan wanda suke suna da wasu fasikan su na daban ko baki tabiya ma balle kuma wanda suke abin wanda yake nuna aibin wannan ko kuma namiji ne an san fasiki ne can yana da ɗacen ma yana da kamar ɗan kamar kare irin wanda kawai fasin samun nutsuwa ya sun yi fasikanci kawai kuma zai harmaɗe ga ce an yi ayi arne ne to matsalar inda take faruwa ka zo ka arma mushi za a dinga mashi ko cin ka gudu kai ka kai da an tashi zagin su za a zage su da kafansu ka gani sai da haka dan me zaka harma mushi kuma ya je jangwalo ta jaraba ya sama ya kuyi tsurutsu kaga baka ce wa aini tawa arme ne to ina gamu wancan kuma sannan shi wanda ya saba da na zai zama da yusuf to zai ya zama da yusuf wanda ne ka ci shi da ya kama kai tana kai su ma in suka rasa mutuncin sai zube wajen mata to in ya gama can ma tana yi kawai shi kenan hazi bitirka duka suna da wannan abin duka saboda sharrin zina tana mai da mutum da yusu in mutum ya rika da zina fiye shi ma ba ya ci shi dan ya ga fiye shi ma tana yi ba ya ci shi saboda shi ma yana yi wasu gurara to in ka zo ka saka ka sa a matsala shi yasa babu kazamta irin aikata zina babu kazamta irin aikata zina babu kazamta wala ga mace wala ga namiji in dai har ga bayi ma ta zama haka so ina ga kuma waɗanda suke biya annabi ta sai ce kai ya fira da koda da abin da yake bai kai ya ka ba igiya ne da aka tubka wanda take sai zuga ko ta gashi yace ko wannan ne abin da yake dai bai kai bai da wata kima to ya hi ta daraja ya hi ta kima to da ita kazanta ce da kici kuma za ta iya kama musifa shi an shuncin kana tare da mazanaci in kana tare da mazanaci ai abin zai same ka irin matsalar tashi wala tarkaru ila allazina zalamu fa tamassakum biha innahu musibuha ma asabu in ka suna tare da waɗannan to bai wace go sai kyale sai yake zama da ita kuma ya san cewa magana ce ya ci to wannan abin sai ya shaye shi ko ta kaka in bai hankali ba za ka lalata biyan shi za ka ma duk kai in mazunaci kai karshen zina ma shi so ma ki a dinga ma'aikata akwai tsahin mazinatan da su tsuwa a zina to ma sai su dinga neman ma a dinga mayi a tsakanin mutane su suna sanwa sai ma su zamana gurin gunsarai ma suna jin barbarar gunsarai saboda sun saba jarawa abin ya sai su zamana sun tsuwa ta tsuwa ba ta amma sai su zamana ma dabbobi ma in suna barbara yana birgis duka wannan musifa ce ta ne to kaga irin wannan ka zo kake zamna da su ko kake ga kaza ne wannan aboki na ne matsalan ke haka wani lokaci wani lada ne a wani gari yake abin kawai sai zamna gida ɗaya kuma gidan da kwai fasu ɗaya shi yana haya ɗaki ɗaya suna haya ɗaki kwatsam ko wata ran zo za a yabe da gana yan sanda su zo suka ta sake shi ka zama tsala yau shi za ka zamna ɗaki ɗaya da abin ko hdn haka ce ma hdn ne sai zo a yi gayya a kama gida kuma da wani wasu arnawa ne zo da mata wasu kaza washi mumini ka gani shi kenan ustazu ne ba a yau ce za ka zauna da wani ko aboki ne kuna tare majalisa ɗaya ɗakin ku ɗaya ko kun kama gida ɗaya ko kuma kai ɗan kurtun polis ne ko kurta abin da zo a gangama a kama gida na polis sai kai ustazu ka sai masallaci a yi wa wani ji tsoron Allah to ana nan ana nan sai ka zama tsangirin fasiki a ka'ida karbar su in kumsariya ma za su koma ka koma ka dinga kwana ko baka da gadi ya yi ma alheri ka samu wani masallaci tun da kai ustazi ne ka je ka nemi abin nan kana kwana a masallacin ba ko in ya zo gari bai da masauki a masallaci ke kwana kenan polisi ne aka kaga gari kuma kai ustazi ne shikenan ran da ba ka nemi wannan illa da ka zo bayan ko limami an yi wannan zan zo dinga kwana masallaci ba ka dawa ka kwana ka kira sallah asuba ina ka rubuta ka tanye daga je ka shiga wannan gidan da inda rubutu Allah kare a biyu a maimaita shi babu bai mudabbir a yi babu kara'in tattawun ala rafi karhanta sakin halshi akan wanda yake da kai bawa wai ko bawan ka ba a yarda ba ka dinga ta ayyana shi kana aibanta shi in yawa kuskure ka dinga mara asali kaza kawai kaza mai kama da dabba mai kaza a baya ne wannan ana zancen bawan ka ina ga yara akwai da shi ban Allah ya dora shi akan ka tashi da wuri a ma'aikata ce ka faɗo karkashin shi a shago ne a kasuwanci ne kake karatu kashi ba zai maka ta'amuli irin ta'amulin bawa sai ka ce wanda aka sai da mushi ka gani to ka ga wannan duka baya halitta ko bawanka baya halitta a a a tsawul akan shi sai a muharbin babu idza zanat al-ama to yanzu da aka ce ka sai da ka wani zai ce a to ya kuma kai zaka je ka sai da ka alhali kuma ka san ga aibinta mai zanace kuma ka je ka saida ma wani ai ya halitta ce nake tsakanin kafiri da musulmi wanda za ka saida ma tana yiwa kafiri wanda za ka saida ma kai shi ma fasiki ne wanda bai dawo in ma ka ce mai mazinaci ya ce ma shi a daidai ka gani kazamta ce da kazamta Allah kare babu hal yabi wa hadar libadin da gairi ajrin wa hal yuhiluhu aw yansabuhu hal yabi wa hadar libadin wani ɗan gari ai a bayan ce baya halitta ko mazaunin gari ɗan birni ya ma ɗan ƙauye dillalanci to hal ya biyu hazar libanin da gaira ajirin mazaunin gari zai iya sai da ma mazaunin ƙauye kaya bai amshi ba lada ba wani ju'ili yanzu wancan da ake zance mutumin ƙauye ne zo da hajji shi sai ka amsa ka sai da sai sallame ka ko ka mishi dillalanci wa hal yu'inuhu to yanzu shine yazo da kayan shi sai ce maka bawan Allah ina ne kasuwar ‘yan kacere ko ina ina da fara na zo da ita buhu kaza mai kyau a ina zan je in saida za ka iya gaya mushi inda zai je misali ka ce ka je guri kaza kaza kaza ko ka je wani shi zai siya da daraja auya sau ko kuma za ka mushi nasiha ka ce to ka ga wancan satin dala tamanin aka sai da siya amma yanzu siyan nan yan tsari ma shi ka jika suke siya ababan nasiha wajen kai je ya rutu ya saida to ababan nasiha za ka iya mushi sau da addinin nasiha ababan nasiha kana iya mushi an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu qala qala nabi la tarqaw rukbana annabi sallallahu alaihi kar ku tare ayarin da suke kawowa kaya da kauye wannan abinci ne ko kaji ne ko haja ce ko ma menene la tarqaw rukbana kar ku dinga taran ayari wanda sai za kuma nan da aka yi amfani da rukbana ba ana nihin tsema da kai na raƙuma ba kawai ba ana nihin dole yawan da suke sai dai an yi lissafi ne da a galabiya wancan lokaci masu kawowa haja suna kawowa a sama wani amma duk abin da mutum ya ka ko zinariya ce je shado ya zo da ita bai san ba farashi ashe kwatsam yau farashin zinariya ya tashi sai ka je ka tsare kake akwai kaya wa ya zo da abin da kai kuma kana da matsayin tsare abu ya tashi ba tare da ya sani ba to la ta kala qawr rukbana wala bi hadar libadi ko kuma kaje ka ka tare yan tattasai da yan kauyuka abin nan can gurin kaje gabas cikin daji da ci abin nan can kaudu mutumin da ya zo daga daji da nerorin shi zai je sai da sai wasu haja ko na abin nan sai kaje ashe kai kuma sai ne rafa shi ai kaga da kauye ne ya zo daga dazuzzuka ne ko ya zo da naira shi zai sai da ya samu sifa zai zuba hajji ko na ashe naira ta tashi ka tare shi kai tun a can wannan kasa ya so kaga wannan la salaka wa rukubara baya halitta wala bi hadir libadi mazaunin birni kar ya shiga gaba sai da ma ba kauye baki da libin abbas sai aka ce mai muna ba ma kaulu la bi hadir libadi wai me ma'anar da yace baya halitta mazaunin birni ya shiga gaba sai ya ya sai da ma mazaunin kauye kana la yakunu lahu sumsara shi abin da ake nihi kar ya zama mai dillali ai dillali dillalanci sana'a ko to abin da ake zance kare da kaga dillalanci da me da ju'il amma ababen nasiha a cikin nasiha mutum ne ya zo da hajji shi zai tsira bai sani ba ya zo da ragunan shi guda ɗari ya nuhu ana sarkewa ana binna sai kaga ana nema a cuce sai ka ce to gaskiya na wa dabbobin nawa sun hata shi dan duk wannan da kake ba kowanne in ba a jika ɗari ma ka sai da sun yi aka amma har ya kaɗa ta shi shi baban da siya ya gaya kun gane to wannan ba amma ya ce to ba ni wannan ne zai shiga gaba ai yau kasuwa fa ta yi abin nan to da haka abin da ma nake to a gaban ka ba zan sai da ni ka hujja ne kar ma ka ɗauka wani a mu je ma kai kawai zamana gehe ka shahurarka kan ka ida shahurarka ka ga aiki to da haka kuma sai abin da ka bani yanzu ana aika cuci su yan birni aika cuci mutanen gari kun nura saboda kawai kamar kasuwa sai halinta yanzu wanda Allah ya taimaka kawai ya samu arha amma kai ka zo ka uban wayo ka shiga kai ta kure mutane kai ta kure yanzu za ka cutar da al'umma ku kuma da aka ce ka ku sare shi can gurin shi za a cuce shi yanzu in aka je shi aka sare shi kun bakin hanya an cuce shi in kuma kai ka zama mai dillali kuma ka cuci al'umma kaya za su yi tsada yan kasuwa suka tare dan ƙauyen yana sabje a bakin hanya ya so jika talatin talatin a dashi sai aka mai wayo aka saya jika hamsin hamsin ashe kayan kuma za su kai shi kaɗa ne kai ka ga yanzu an cuce shi to sai ka ba shi shawara wannan ba ka amshi komi ba wannan nasiha ce amma sai dillali ya ce kakka sai da ma kowa wannan kayan naka ga baki daya ka zo mu je kasuwa ba wanda zai kasa da kaɗa su sai abin da ka ga dama ka bani yanzu da aka zo shi dillali ya cutar da al'umma ya sa farashi ya tashi a sama to dan saboda wai maslaha duka jami'i shi ya sauke ka ya kai ka bar shi kawai ya so da kawai arha kayan bako kawai ya shigo kasuwa ya sai da ma mutane mai rabo ya samu da rage shi yasa rawin hadisi ya ce la ya kula da husun sa na'am ha a tun a bakin gari kan a shigo kasuwa bakin karshen jejin shi in an zo kasuwa an kare yanzu misali sai a tare a bakin gari wannan baya halitta amma sai ka bar shi an zo kara ana zauwa kara ai ya zo gari sai kai gauga da gudu ga kara nan sai kai gauga daidai fanfanta ka ce ga kamu wannan da wannan da wannan kamu na ne ko kuma ya kuka tsaya can matsaya nan mai cinikin mu kawai wannan duka ya zo kasuwa ya zo ka biya halitta amma wai ka tare shi a tafka lafiya kenan wannan baya amma karshen jejin rashin halacci yan doro kasuwa in kuma kara a tabga lahiya ta ce to kuma wannan kaga dama kasuwa ce a kasa shi ne bakin gejin wani la ya kuna lautun sa nam in dai cikin gari labarin kasuwa yana tsakanin gurin ya ya bakin gari ne ko ba halitta cikin gari duk wanda ya shigo gari da haja ai yana da labari sai dai in ta dabbobi ce in kuma irin sa kaya miki ce wanda labudda sai an shiga nan to karshen geji in an shigo gurin sai da shi ne karshen gejin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mahallin sai da wannan ya nuna mana kenan ya maimaita ta ijara babu kujerar samsara ladan dillalanci kama ai ijara ce mutum ya zo da ka sai ka zama mishi dillali wani halitta shi yasa kaga sun ce la yakunu lahu sultan kenan a wancan bangare ne amma a gari ne ya kawo mutum ne yake da kaya sai ka ce to wani zan yi dillalancin wannan gida ne za sai da zan ma dillalanci zan nemo mai sai kenan aka saya a bani haƙƙi zan nemo mai kaza nawa gare ni ya hauka da haka ake samun arziki in Allah sai mu ce ka kuma sai ka samu kai kana da baki in na samo masu saye wannan abin nawa sai ka je duk ɗan ƙauyen ku ka tallata musu kaga kowa ya karu ha bakka da kaya amma ka karu shi ma ya karu saboda shi ba zai samu matsala Allah ma bai da mu'amala kai kuma kana da hikima da mu'amala ka gani karshen ta ma za ka zo ka ɗan ma mutanen kirki in na ƙauye ne ka sai musu hura ka sai musu abin da ɗan lemu masu moto eh eh a maido shi zai bashi kudin shi ƙwarai ba maido shi zai bashi kudin shi ƙwarai ba yana sa yawa Mhm. Eh. Hmm. Eh. Ya ce ma mai kaya. Eh. Dari takwas. Eh. A ba ya halitta. Abu ɗaya ne za su yi. Inda zai zama to ya halitta direban yi, shi direba ko shi mai kaya ya ce ka je ka samu wanda zai kai mun kayan nan zan biya kaza kaza zan biya ka gariya sau da aka ga kaza ka samu wanda zai kai kuma sai ka je ka nemo direba ku yi tsada da direba ka gane wannan kenan da wannan daban kenan dama ce wannan daban amma wata tura a cuci ta a cuci ta wannan baya da kalam na eh Mary. Aha. mai da mai zaɓi in ka ci su shi ake ce ma al'akalu bi shafa ci da ce al'akalu bi shafa shi kuma haramun annabi sai yana ce ta shaffa utu ujur wanda duk annabi sai ce yi wani abu na alhurma sai aka ba shi kuɗi ya karɓa ya karɓi il alinka shi wannan babu ne na taimaki ke ha wannan a a ai ko da ko da sanin shi mai domin zaka sai da me yasa ka amshi kuɗin shi in ababan da banka ba shi kuɗin shi sai maka wani insani daban wannan kuma da banki na ha sai dai in misali tun da wancan ɗan uwanka ne shi daban ya ɗauki kuɗi ya ba amma ko ragi ne dole za ka maido ne misali sai ce to fasuwar gashi shiga dari a je a yi mun fasuwar da ka je fasuwar sai ka tarar da wani ɗan uwanka ne sai ce bari ma kuɗin ka to sai ka maida wa shi wajen ka ce ɗan uwana ne ma na tarar da ce ma wajen kazawa a wannan kuma shi mai aikin ragin shi da ka mai dama sai dai in shi mai abin ne dauka ya baka ba ba ba ba ka shi ne al'akar bishafa a wai cin dukiyar mutum ta hanyar ka nema mashi al'urma shi nema al'urma kawai babu ne na taimakekeniya amma ba halitta in ci kudinka da sunan kuma na nema maka alfurma na nema mana yau da wannan sai mu ga ha a wannan wannan halaka ce a kai ya kai ma'aikaci ne a gurin saboda haka da ya sai dala goma sai ya baka dala ɗari ko a a kudin ma'aikata shi kuma dala goma wannan kai ne kalla ya maka alheri wannan kai ne maka alheri yawwa shi ne e zu goma ai shi ne kudin aikin wani Thank you. ɗayan biyu ne wani ko ya zamanto dalilin kana zuwa sayayya gurin shi sai ke baka babu misali don ka dinga dawowa kai ne yake ba saboda kana yawan zuwa sayayya ko kuma misali yana da farashi biyu farashin ɗaiɗaiku da farashin tsari sai ku yi abin a buɗe ya baka farashin tsari ta yadda kai in kai ne ga shi kenan abin da zai sai da ka gane to a nan shine za ka ci alƙinsa ya kuyi ababan to in ka zo ka kai ga yadda zan sai da ma ga yadda ake sai da a kasuwa sau da ka kaga kai yanzu kasuwanci ne tsakanin ku da shi in ka zo ka jika ashirin da uku misali yake sai da ma amma cikin aka je jika ashirin da biyar ne wannan yasa su ma ya kace musu jika ashirin da biyar ne inda zai je gurin mutumin ma jika ashirin da biyar zai sai da ni wannan jikabi a matsayinka ne na wanda kai tsaye ne kake wajen shi ko ko misali zauwa kai ka saya kana yawan tsaye sai kai kin yake baka ya ce ka sha mai saboda ka dinga dawo gurin shi kaga kai ne yawa alheri daban dan saboda da da dama abokin ka su subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta
أمر الله